ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى سنواصل في هذا الدرس إن شاء الله تبارك وتعالى والآن نحن في الصفحة التاسعة عشر المبحث المبحث السادس حكم نزول القرآن منجما مفرقا وتهكمومي na saukar da ƙur'ani a rarrabe a wato daban-daban munazzam daga kalmar at-tanjim sawa abu lokaci a kamar yadda malaman fiqh sukan yi amfani da shi dangane da abin da ya shafi biyan a mukataba sukan su al-tanjim duk da yake at-tanjim da suna na ana nufin irin ilimin taurarin mara kyau akwai ilimin nujum wannan daban akwai ilmu akwai at-tanjim shine wannan ya haramta shine alakanta rayuwa da gudanar tauraro ko kuma wato samu ko rashi da su mushtari otarid zuhal da sauransu shi kuma ilmun nujum kamar sanin lokuta kamar yadda allama alqata da ibn da amat sadusi inda imam al-bukhari rahimahullah ya rawaito cewa tauraro a qur'ani abu uku ne zinan lissama sosai kuma wanda suke na shiryarwa wa alamatin wabin najmi hum yahtadun sai kuma rujuman lishayatin yace linuzil qur'an alkarimi ala nabi sallallahu alaihi wasallam mufarraqan hikamun kathira dangane da saukar da qur'ani ga annabi sallallahu a rarrabe akwai hikimomi masu yawa wa asrarun adida da sirrika masu yawa yace kathira adida duk ma'ana da yumkinu istiklasu ba'dha min al-ayatayn zai iya yiwa mu taƙaice sashin su a cikin aya biyu fi qaulihi ta'ala wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukth wa qaulihi ta'ala wa qala alladhina kafaru la nuzila 'alayhi al-qur'anu jumlatan wahida kadhalika nuthabbita bihi fu'adaka wa rattalnahu tartila dhalik hakan annahu yustafadu min al-ayati al-ula za a fa'idanta da ayar farko annal qur'an al-karim nazala munazzama qur'ani ya sauka lokaci da kadan kadan liyakuna jariyan ala sunnati at-tadrij fi at-tashri' at-tadarruj fi at-tashri' dan ya zanto ya gudana a bisa sunna ta yin abu da kaɗan da kaɗan a ta shari'i faƙar na hajjal ƙur'anul karim hadal manhaj ƙur'ani ya shiga wannan hanya fi tarbiyyatil umma ala hadal waji wajen wato yi wa al'umma tarbiyya ta fuska wannan fuska din awwalan at-tadarruju bihim fi tathhirihim min al'adat al-qabihati allati tawarathuha abisu da sannu wajen tsarkake su daga munanan al'adu waɗanda suka gada wa daraju alaiha suka nade kansu akai ma'ana suka goge akai wata assalat fi nufusihim ta kafu a zukatansu fakana min almutaaddi alaihim ya zama abu ne wanda yake zai gagara a kansu tarkuha marratan wahida a sabatta lokaci guda ka wa'adil banat kamar binne ayansu da rai wa idal ma'udatu su'ilat wa shurbil kamr kamar shan giya wa la'ibil maisir da wasan tata wa aklin riba da cin riba wa nikahi nisa'il aba da auren matan uwaye wa ikrahil fatayati alal bigha da takura bayan su mata zai su yi zina su kama musu kuɗi wal jamu bain al ukhtaini da auren ya da kanwa wa nahwi dalik da makamancin wannan fal kamru mathalan kana awwalu ma nazala fiha qawluhu ta'ala alal misali giya abin da fara sauka akan ta shine yasalunaka anil kamri wal maisir maisir qul fihi ma ithmun kabirun wa manafi'u lin nas ithmuhuma akbaru min naf'ihima suna tambayanka akan giya da tata kace eh cikin su akwai babban zinubi amma kuma dan amfani ne da mutane za su samu a ciki amma fa kuma cutar laifin ya fi amfanin yawa fa sharibaha qaumun sai wasu suka ci gaba da sha tunda an ce dai manafi wa tarakaha akarun amma wasu sai suka bari tunda sun ce an ce an sun an ce ithmuha wa ithmuhuma akbar kuma inna ba'd al-muslimin sana'a ta'aman wa da'a ashabahu kuma wanda daga cikin musulmi sai ya hada abinci ya kira wasu daga cikin sahabbansa fa akalu wa sharibu suka ce suka sha ثم قام احدهم يصلي بهم sai ɗaya tashi zai musu sallah a matsayin liman faqara sai karanta qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun aka yi ciri an ce sayyidina ali radiyallahu anhu fa anzala tabaaraka wa ta'ala sai Allah ya saukar da ya ayyuhal ladina amanu ya ku mu'minai la taqrabu as-salata wa antum sukara kada ku kusashi sallah ma kuna cikin maye hatta ta'lamu ma taqulun sai ku san me kuke faɗi fa kanu yatrukunaha inda as-sala inda as-salawat sai su daina shan giya lokacin sallah wa fil awqatil qariba minha da lokutan da suke dab da na sallah hatta la yaqau fi mithli hadha al khata dan kasu kuma fada cikin al khalt wannan takudawar wa bidhalika sara min as sahl tahrimuha tahriman batan qati'a so da haka sai zama abu ne mai sauki a haramta musu ita haramci yankakke da tsatse faƙar sana a ba'adul musulmi na ta'aman nan ma dai sai wani musulmi ya haɗa wa 'yan uwansa abinci fa aka luwa shiribu suka ci suka sha walai hatta laibatil khamru bi ru'usihim giya ta wasa da kawukansu fatakawalul ash'ar sai aka fara kirkiro waƙoƙi ana faɗa na zage-zage na zambo hatta shajja a ahaduhum ra'asal akhar kawai wani sai fasa kan ɗaya faqalul faruq umar sayyidina umar yace allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiya ya allah kai mana warkakken bayani akan giya fa harramahu allah harramaha allah tahriman batta sai allah ya haramta ta hamci yankakke bi qawlihi ya ayyuhalladhina amanu ya kum mu'minai innamal khamr kadai ita giya wal maisir da tata wal ansab da gumaka irin duwatsun da ake wa gumaka yanka akai wal azlam da kibau wani abu ne da suke rubutawa wai kamar istikhara sai ya sami kibiya ɗaya rubuta amara na rabbuna ɗaya kuma na hana rabbuna ɗaya kuma ya sa ba komai sai ya sa su a jikin gungi in zai yi wani abu wai istikhara sai ya zo ya kaɗa su in ya kaɗa gar wacce take wa in an samu amara na rabbuna ya ce an sa shi in ya samu na hana rabbuna sai ya ce an hana shi in ya samu wadda ba komai ya ce wa an ce izirkinta amma da aka samu wani shaki imrul qais ubansa ya mutu sai ya zo yi wannan ya kada sai ta dauko ta turo masa amar a nahana rabbuna ya kuma kada ta kuma turo jiki ai dan ba ubanka aka she bane ya kakkarya ya wasa to suna wannan rijisun wani ai duk datti ne min amali shaytan cikin aikin shaytan fajtani buhu ku nisance shi fa la'allakum tuflihuna dan ku rabauta inna ma kadai yuridu shaytan shaytan so yake an yuqi bainakum al'adawa ya aukar da adawa tsakaninku wal baghdha da kin juna fil kamri a harkar giya wal maisir da tata wa yasuddakum an dhikrillah ikanka ne ku daga ambatan Allah wa alis salati da sallah fa hal antum muntahun shin za ku hani ne ko kuwa kaka qala umar intahaina kuma da yace mun hannu thaniyan at-tadarruj bihim fi tathbit al-aqaid as-sahiha bin su da kadan kadan wajen tabbatar musu ingantattun aqidu wal ahkam at-ta'budiyya da hukunce hukuncen ibada wal adabi wal akhlaq al-fadila da ladduba da dabi'u na mutunci فأمرهم أولا فرقوا أمرتيس بالإيمان بالله سوء إيمان دا الله وصفاته دا صفوفنسا وعبادته وحده دا بوتا مي شيكري حتى إذا ما آمنوا بالله سيدا سكا إيمان تكون دا الله دعاهم إلى الإيمان باليوم الآخر سيكراس تسوسي إيمان دران اللاهرة ثم بالإيمان بالرسل سيكراس إيمان دا منزندي والملائكة دا ملائكو حتى إذا مطمئنت قلوبهم بالإيمان حسير زوجستنس دا إيماني وأشربوا حبه aka cakuɗa zukatansu da san imani sahula alaihim ba'da dhalik taqabbulu al-awamir sai in musu sauki bayan nan su karbi duk wani ubanni wacce shari'a da ta shari'o'i at-tafsiliya wanda zo a fayyace wal ahkam al-amaliyya da hukunce hukuncen aiki wal fada'il da ayyuka na mutunci na falala wal adabul aliya da ladubba manya madaukaka fa umiru bis salati was sidqi wal afaf aka ce musu su tsaye da sallah su yi gaskiya su kame mutunci kuma umuri umiru biz zaka sai aka ce musu kuma su fidda zaka thumma sawmi thumma al hajj sai aka ce su azmi sai kuma haji wa bayyanat wa bayyanat lahum ahkamun nikah aka bayyana musu hukunce hukuncen aure wa talaq da saki wa raz'a da kome wal mu'amalat da mu'amaloli min bai'in wa shira saye da sayarwa wa tijara da kasuwanci wa zira'a da noma wa dainin da wato wato bashi wa rahnin da kuma jingina ila gari zalik min al mu'amalat sahiha zuwa waɗansu waɗannan daga cikin mu'amaloli ingantattu min ha daga cikin su wa ghairu sahiha da wanda ba su inganta ba sai a ce kasu yi walidhalika sai zama ma saboda haka kada madarul ayati sai zama makewayar ayoyi fil qismil makki a bangaren ayoyi na makki ala ithbatil aqaid suna magana ne kan tabbatar da aqidu al fada'il da abuwa na mutunci allati la taktalifu bi ikhtilafi shara'i wanda su waɗannan al fada'il din da kuma aqidu ingatattu ko shari'a ta saba su ba sa sabawa bi khilafil qismil madani sabanin bangaren madina fa kana madarut tashri'at sai zama makewayar shari'a a ciki fihi al ahkamil amaliyya yafi kula da hukuncin hukuncen aiki وقد أشارت أم المؤمنين رضي الله عنها إلى هذه الحكمة نعيشة تانونا ونن حكمة دن فقالت تتي كما ورد في صحيح, صحيح البخاري كما يدزو البخاري إنما نزل من القرآن أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار نعم تتي أبن دي فارس وقاتك مفصل أنبتن الجنة ندوتا a cikin ayoyin hatta idza thaba nasu ilal islam har sai da mutane suka rugo zuwa musulunci nazala al-halal wal haram sai halal da haram ta sauka walau nazala awwalu shay la tashrabul kamr da a farko ta akai musu kakku sha giya laqalu la nad'u al-khamra abada ta kai ba abinda zai hana mu shan giya har abada walau nazala la taznu da a ce kada ku kuskura ku yi zina laqalu la nad'u zina abada ba abinda zai hana mu zina sai aka ce da su ku bari ku bari a hankali a hankali a hankali har aka hana su la taqrabu zina ku daina kusatar zina a thalithan at-tadarruj bihim fi hifdhi al-qur'an wa fahmihi bin su da sandu sandu wajen haddace qur'ani da kuma fahimtar sa fa inna dhurufahum domin yanayin da suke cikin rayuwa kanat la tumakkinuhum min dhalik ba ta ba su wannan damar law nazala alaihim jumlatan wahida da qur'ani a dunkule saukan musu fakad kanu fi makkah mustad'afina mu'arradina lil adha ash-shadid sun kasance a maka raunana kuma suna bijira zuwa ga cutarwa mai tsanani min a'da'ihim game da maso makiyansu hatta qarru ila hijri watanihim sai da suka bukatu tsananciyar bukata zuwa ga kauracewar gidansu da garinsu wa kanu bil madinati mashghulina bi munawa'ati al-yahudi wal munafiqina lahum a madina kuma sun shagala da kiyayya da adawa da kuma nuna kiyayya na yahudawa da munafikai a gare su wa muharabatu al-quraishin da kuma yaƙe-yaƙen da quraisha suke kai musu wa ghayru hada wasu sunin al-arabi cikin larabawa alladina tasaddu li qitalihim wanda suka fito dan su yaƙe su lidhalika qatadat hikmatullah subhanahu wa ta'ala saboda hikimar Allah ta hukunta an yunazzila al-qur'ana mufarraqa irin ga saukar da qur'ani a rarrabe hatta idza ma nazala shay'un min amkanahum an yahfazuhu wa yujayidu fahma idan wani abu ya sauka sai samu damar su haddace su kyautata fahimtarsa wa istafadu min al-ayati al-ukhra ana iya fadanta daga dai ayar wahi ayatul furqan ayatul qur'an ayat cikin suratul furqan hikmatul ukhra wata hikimar fi inzal al-qur'an munazzama a wajen saukar da qur'ani da kadan da kadan wa hiya al-madhkura fi qawli kadhalika nuthabbita bihi fu'adak wa qad salaka al-qur'an fi tathbiti fu'adi an-nabi sallallahu alaihi wasallam turuqan shatta Qur'ani ya shiga hanyoyi daban-daban wajen tabbatar da nutsar da zuciyar Annabi alayhi salam fataratan kana tadbitu fuadihi bi inzali qisasil anbiya'i wal mursalin alayhi wani lokacin tabbatar da zuciyar tasa ta hanyar saukar da kissoshin annabawa da mursalai a gare shi li yubayyana Allahu lahum lahu fiha sunnata domin Allah ya bayyana musu sunnarsa a ciki fi ja'alil aqibatil muttaqina wajen duk inda abu ya kai ya kawo dai Allah yana sanya kyawun karshe ne ga masu takawa raghma ma yusibuhum duk da abin da ke samun su fi tablighi da'wa wajen isar da da'awa min al-mihan na jarrabawai wal khutub da bala'o'i wa sunnatihi da sunnonin Allah fi ihlakil mukaddibina wajen halakar da masu karyatawa ma amalahum min al-hawli duk da abin da suke dauke da shi na karfi wa na dabara wal quwwa da karfi wal mulki da mulki was sultan da katabus waliyazdadu thabatan ala thabatihi domin su tabbata su ƙara tabbatuwa akan tabbatuwarsu wa zur'atan alal mudi da kuma ko waliyazdadu thabatan dan ya ƙara tabbatuwa ala thabati kan tabbatar da yake da ita wa zur'atan da rashin tsoro alal mudi fi sabili hidayatin nas ci gaba wajen shiryar da wato hanyar shiryar da mutane wa inqadhihim min imayati dhalal da tsamar da su daga makantar bata wa qad ja'a at-tasrihu bidhalika fi qawlihi ta'ala fi surati hud alayhi salam hakan ya zo a fili a cikin fadin Allah a suratu hud wa kullan naqussu alayka min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak kowanne muna kissanta maka cikin labaran manzanni wanda za mu tabbatar da zuciyarka da shi wa taratan ukhra kana bi inzalil ayati allati tahudduhu ala thabati was sabr wani lokacin kuma wasu lokacin saukar da ayoyi wanda take zabarar da shi ta kwadaitar da shi wajen tabbata tabbatuwa da hakuri wa ta'iduhu bit ta'idi wan nasar tane masa alƙawari cewa za a karfafe shi da a bashi nasara kama fi qawli ta'ala wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina ka yi haƙuri game da hukuncin ubangijinka don kana kai gidan mu wa qawlu ta'ala wasbir wa ma sabruka illa billah ka yi haƙuri ba don kowa za ka yi haƙurinka ba in ba don Allah ba wala tahzan alaihim wala taku fi dhaiqin mimma yamkurun kada ka damu akan su kuma ka kasance cikin bakin ciki na abin da suke kulla ma na makirci wa taratan kana tathbitu qalbihi bi inzali ayati tasliya wani lokacin kuma tabbatar da zuciyarsa ta hanyar saukar da ayoyin rarrashi ko lallashi wannan hayi anil huzn da hana shi bakin ciki li iradi qaumihi anil hidayah dan dai mutanensa suna bijirewa shiriya kama fi qaulihi ta'ala la'allaka baqi'un nafsak Allah ya ce kai ta yi zaka halakar da kanka da damuwa Allah ya kunu mu'minin dan ba su zama mu'minai ba wa qaulihi ta'ala da fadin Allah da ya ce fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat kan ranka ta tafi akan sanadunsu dan saboda damuwoyi da nadama wa tawuran wani lokacin kana tathbitu bi inzali ayatil wa'id tabbatarwar ta hanyar saukar da ayoyin narko allati unzira anzara biha almukaththibina min qaumi wanda Allah yake gargadar masu karyatawa cikin mutanansa kashiyata an yusibahum min al-uqubat dan tsoron kada su ma uqubobi su same su mithlu ma asaba man qablahum min al-umam al-baghiya irin abin da ya samu waɗanda suke kafin su na al'ummatai azzalimai ka qaulihi ta'ala fa in a'radu imma kun kauda kai kun watsar fakulce musu an zartukum inna muku gargadi sa'ikatan a game da wata tsawa mithlu sa'ikati adin irin ta adawa wa thamuda da kuma thamudawa idh za'atuhum rusul da manzanni suka zo musu min bayni aidihim ta gaban su min khalfihim da ta bayan su abinda suka ce musu Allah ta'budu illa Allah ka ku bauta ma kowa fa sai Allah qalu sai su yan mabiyan sai su ce wai law sha'a rabbuna da ubangijin mu so yake mu yadda la anzala mala'ikatan ai mala'ika zai saukar ba mutum ba fa inna bima ursiltum bihi kafiruna kawai mu mun kafirci abin da aka aiko ku da shi wa taratan kana tathbitu bi inzali ayati al-hujjati wal barahin wani lokacin kuma ana tabbatar da zuciyarsa ta hanyar tabbatar da ayoyi da hujjoji da dalilai allati tudhidu wadda take rugurguje akadibal muftarin kirkire kirkiren ƙarya na masu kirkirar ƙarya kal ayati allati nazala fi ibtal shirk kamar ayoyin da suke sauka wajen bata shirka wannan ayi anil mushrikin da kokawa akan mushrikai war raddu alaihim da mai alamun kiril ba'th da mai da martani akan masu inkarin tashin kiyama wan nushur da tasowa tasowar da kashi zai bayan ya gurguje wa tafnidi shubahati munkiril wahyi wan nubuwa da ƙaryata shubuhohin masu inkarin wahayi da annabta wa hunaka hikamun ukhra tustafadu min nuzulil qur'ani munazzaman minha kai da ma wasu hikimomin da za a ambata wasu hikimomin daban da za a fa'idanta wajen saukar da qur'ani lokaci lokaci daga ciki mujaratil hawadith wan nawazil tafiya kunnen doki da tsakanin abin da ke faruwa da abin da ke saukawa ga mutane wal ahwal da yanayi da halaye suke samun kansu wal mulabisa da wani abin da yake rikice musu wa hadhihi hikma hiya allati asharat ilaiha al aya al karima wannan hikima ce ma wannan aya mai daraja ta ishara gare ta fi qawlihi ta'ala wala ya'tunaka bi mathalin ba yadda za a zo maka da wani misali ko karin magana illa ji'inaka bil haqq sai mun zo ma da gaskiya wa ahsana tafsiran da abin da yafi wannan fassara mai kyau wa tadarra wa yatadarraju wa yandaliju tahta hadhihi al hikma ma ya'ti ya shiga karkashin wannan hikimomi abinda zai zo awwalan bayanu hikamillahi ta subhanahu wa ta'ala fil aqdiya wal waqa'i bayani hikimomin Allah subhanahu wa ta'ala a hukunce hukunce da abin da ke faruwa allati ta'duthu bainal muslimin wanda ke faruwa tsakanin musulmai faqad iqtadat rahmatuhu bi ibadi rahmar Allah ga bayansa ta hukunta annahu kullama waqa'at waqi'a cewa duk wanda wani abu san da wani abu ya auku lam yakun hukmuha ma'rufa wanda hukuncinsa ba a san shi ba indal muslimina a wajen musulmai an tanzila al'aya sai aya ta sauka wal awil ayat ko ayoyi aqibaha bayan ta mubayyinatan hikamu hukumul hukum Allah fiha tabayyana hukuncin Allah a cikin misalu dhalik hadithatul ifki hadisul ifki faqad nazalat fiha ayatun ayoyi sun sauka akan hadithatul ifki min fawqi sab'i samawat daga saman sammai bakwai bi bara'ati sayyidatil hisan da kubutar da shugabar kamammun mata arrazan nitsatsa ummil mu'minin aisha wadda take uwar muminai aisha radiyallahu anha wa idanatil ladina ramawha biduni shuhudin wa bayyina da kuma wato daukan hukunci da akan waɗanda suka yi mata suka jefe ta da muguwar kalma ba tare da shaida ba ko shaidu wa bayanu hikamillahi fihim hukumallahi fihim da bayanin hukuncin Allah akan su wahi qawlu ta'ala innal ladina ja'u bi ja'u bil ifk lalle wanda suka zo da kire usbatun minkum wasu mutane ne a cikin ku la tahsabuhu sharran lakum amma kan ku zaci tsananin sharri ne a gare ku bal huwa khairul lakum a alheri ne a gare ku likulli imri'in minhum maktasaba min al-ithm kowanne mutum cikin su abin da ya tsoruta na laifi shi ya shafa ila qawlihi ta'ala wa laula fadlullah in ba dan falal Allah ba alaikum kanku wa rahmatuhu da rahama tasa wa anna allaha ra'ufur rahim ba dan kuma cewa Allah mai tsananin tausayi ne da jin kai bato da ya muku azaba a thaliyan ijabatu sa'ilina ba wa matambaya wato am ansa ala as'ilatim kan tambayoyinsu allati kanu yuwajjihuna ila annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke fuskanto da tambayoyinsu zuwa ga annabi sawa'an kanat hadhihi al-as'ila li gharadi at-tathabbut duka ɗaya ne waɗannan tambayoyin da manufarsa samu tabbata ne walit ta'kidi min risalati da kuma tabbatar da risalar ta'kidi na wato am karfafa risalar annabi alayhi salam am kanat listirshadi wal ma'rifa ko tambayar ta neman shiriya ce da sani wa min an-naw'il awwal aw wancan nau'in farkon qawlu ta'ala wa yas'alunaka 'anir ruh suna maka tambaya game da ruhi qulir ruhu min amri rabbi ka ce musu ruhi wani abu ne lamarin ubangiji na wa ma utitum min al-ilmi illa qalila ku ko ba a baku wani ilmi ban ba dan kankani ba wa min ath-thani nau'i na biyu kuma qawlu ta'ala yas'alunaka 'anil ahilla suna tama tambaya akan jingirin wata qul ce musu hiya mawaqitu lin-nas su alamu ne na gane lokutan mutane wal hajj da kuma lokacin hajji wa qawlu ta'ala yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabiru wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima thalithan tanbihu al-muslimina min waqtin li akhar fadakar da musulmi lokaci lokaci ila akhta'ihim ga kurakuransu wa aghlatihim da abin da suka yi ba daidai ba wa ta'didihim min mu'ada mu'awadati ruku'i fiha da kuma zan kunnan su kada su koma su auka cikin wannan laifuka wa zalika mithlu ma hadatha fi uhud kama abin da ya fara a yakin uhud faqad khalafa rubat masu harbi sun saba nasihata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nasihar manzon Allah muta'awilin ba da gangan ba suna da tawili sun dauka hakan ba laifi bane fa kanatin natijatu sakamako ya zama an utiyal muslimina aka cin an utiyal muslimina aka cimma musulmai min jihatim ta bangaren masu jifan masu harbin wa an sha'atil hazima bainahum sai kawai kuma wato karyewar yaƙi ya yaɗa tsakaninsu suka samu karyewar tsari yaƙi aka ci su da shi wa shujja wajhun nabi sallallahu alaihi wasallam aka rotsa fuskar annabi da jini wa kusirat ribaiyatu aka karya masa haƙoransa hudu na gaba wastashhada minhum adadun kathir mutane da yawa suka yi shahada a cikin su fa anzalallahu fi dhalik sai Allah ya saukar da ayoyi ayatun idda ayoyi masu yawa musajjala da suke tabbatar da al'aghala kurakuran da aka yi wa muhazzira suna masu jan kunne lahum nan gare su min al-mukhalafati na sabawa wal firaru inda liqa da kuma guju da ba da baya a wajen ya haduwa da makiya yaqulu al-bari subhanahu wa ta'ala fi dhalik wa laqad sadaqakum Allahu wa'ada haqiqa Allah ya gaskata muku alƙawarinsa ittahussunahum bi idni lokacin da kuke kakkashe su da izininsa hatta idza fashiltum sai da kuka samu tsoro ya shiga cikin ku watanaza'tum kuka yi jayayya fil amri alamarin wa asaitum kuka saba umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ma arakum bayan Allah ya nuna muku ma tuhibbuna abinda kuke dan so in kun man yuridid dunya cikin ku akwai wanda duniya suke so wa man minkum man yuridul akhirah cikin ku kuma akwai masu san lahira thumma sarafakum anhum sai Allah ya juyar da ku daga kansu liyabtaliyakum dan ya gwada ku wala qad afa ankum ba shakka Allah ya muku afwa wallahu dhu fadlin ala almu'minin Allah ma abucin falala ne ga mu'mini Allahumma inna nas'aluka min fadlikal azim wa mithlu ma hadatha fi hunain idan abin da ya faru a yakin hunain faqad gitarra almuslimuna bi kathratihim musulmai sun ya surrudu da yawansu hatta qala qa'ilun minhum fi hadha alyawm lan nuhzama min qillah sai da wani ya dinga cewa a cikinsu kai a yau kam in dai kaɗan ce take sa a cin mana to ba za a cin mana ba saboda kankantar mu walam ya tabidu ala Allah haqqa al-i'timad sai ba su dogara ga Allah hakikar dogara ba wa fi talabin nasr wajen neman taimakon Allah fa kanu an huzimu awwala da farko sai aka ci su da yaki walaula tadaraka Allah ta'ala lahum bi rahmatihi ba dan Allah ya riske su da rahamarsa ba wa thabatin nabi thabatun nabi sallallahu alaihi wasallam ba dan tabbatar da annabi ya dage tsaya ba wa hauluhu qillatun min al-abtal gefansa guda akwai kaɗan daga cikin sadauka irin su Abubakar da Umar da Uthman da Abbasu da ma Abu Sufyan wa inzalil mala'ika da kuma saukan mala'iku muthbita liqulubihim da ta tabbatar da zukatansu ta dakatar da su kasu gudu lakanatil hazima nan ma da an samu tarwatsewar yaqulu subhanahu wataala laqad laqad nasarakumullahu fi mawatin kathira lallai haqiqa Allah ya taimaka muku a gudewa wa yawma hunain ku ambata ku tuna ranar hunaini id azabat a'jabatkum kathratukum sanda yawan ku ya burge ku falam tugni ankum shay'a sai zama bai muku amfanin komai ba wa daqat alaykumul ard kasa ta muku kunci bima rahubat duk da fadinta thumma wallaytum mudbirin sai kuka zuya baya kuna masu gudu thumma anzala Allahu sakinata sai kuma Allah ya saukar da natsuwa tai ala rasulihi ga manzansa wa alal mu'minin da mu'minai wa anzala junuda isaukar da rundunoni lam tarauha na mala'ikun da baku gani ba wa azzaba alladhina kafaru yayi wa azaba wa dhalika jazaa'ul kafirin kuma wannan shine sakamakon kafirai thumma yatubu Allahu min ba'di dhalik sai kuma daga bayan Allah ya karbi tuban wa'anda daga bayan haka alaman ya sha ga wanda ya ga dama sai suka zo suka tuba kuma suka musulunta wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai rahma Allahumma ighfir lana warhamna al mabhathu sabiu asbabun nuzul sababan sauka ينقسم القرآن الكريم من حيث سبب النزول وعدمه إلى قسمين alkur'ani mai girma ya kasu ta fuskar sababin sauka da rashin sababin sauka zuwa gida biyu awwalan ma nazala ibtida'an akwai abubuwan da suka sauka alkur'ani kai tsaye kawai min a gairi sababin nuzul ba tare da wani sababin sauka ba wa huwa kathirun fil qur'anil karim wannan shi ma fi yawa a qur'ani wa huwa jullul ayati wa mu'zamuha wannan kuma sune mafi yawan ayoyi kuma mafi girman ayoyi mithlul ayati allati ishtamalat ala al ahkam musamman ayoyin da suka shafi hukunce hukunce wal adab da ladduba allati qusida biha ibtida'an hidayatal khalqi wanda tun fari dama an so shiryar da halitta ne da su wa irshaduhum ila ma fihi sa'adatuhum fid dunya wal akhirah da dora su akan hanya zuwa ga abin da a cikinsa za su samu sa'adar su duniya da lahira thaniyan ma nazala murtabitan bi sababin min al-asbab al-khassa akwai wanda ya sauka alakance da wani sababi cikin sababai wanda suka keɓanta wa huwa mawdu'ul ba'th to wannan shine mawdu'in ba'thi a cikin babin fa bi sababi an-nuzul fa sababun nuzul to sababun nuzul huwa ma nazalatil aya shine duk wani abu da aya ɗaya ta sauka awil ayat ko ayoyi muta'additha anhu tana magana akai aw mubayyina ko tana bayani li hukmihi da hukuncinsa ayyama wuqu'ihi lokacin da abin yake faruwa wal ma'ana anna hadithatan waqa'at ma'ana dai shine a ce wani abu ya faru aw su'alan wujjiha ila annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma a fuskantar da wata tambaya ga annabi alaihi salam fa nazala al-wahyu bi tibani sai wahayi ya sauka da bayanin ma yattasilu bi hadhihi al-haditha abin da ke hada da wannan haritha aw bi jawabi hadha su'al ko ba da ansar wannan tambaya wa dhalika mithlu hadithati khawla binti tha'laba kamar abin da ya faru ga sayyidatuna kaula al-thalaba allati zahara minha zawjuha aws ibn samit wanda mijinta ausu dan samit ya mata zihari fa nazalat bi sababiha ayatu zihar da wannan sababin nata ayoyin zihari suka sauka qaulu ta'ala qassami Allahu qawla allati tujadiluk Allah ya ji sarai maganganun wacce take tattauna da kai fi zawjiha a cikin sha'anin mijinta wa tashtaki ila Allah Allah take kai wa ƙara. In ga haka Qur'ani yake nuna mana aqida aqida bata ce tashtaki ilan nabi ko kuma gashi da manzo Allah take magana ashe sahabbai ko sun yi magana suna neman wani abu a gurin manzon Allah kai tsaye a gurin Allah suke nema ya nema musu bugu da ƙari ukasha ibn mihsan da aka ce da shi za a yi bada ceton mutum dubu saba'in da ya ta ya ce ya rasu labani me ce udu'ullaha an yi za'arani shi yasa ya ce wallahu al-mu'ti wa ana al-qasi duk abin da kake nema ko na duniyar nema Allah ne yake bayarwa ni rabo ne yake biwa ta kaina sai in dauka in baka bayan Allah ya hukunta zan baka so da kan nan tashtaki ila Allah aka ce ba tashtaki ila nabi ba lokacin da kuma take magana wa take gayawa amma Allah yana ganin zuciyarta shi take kallo annabi yaqub alayhi salam ya shiga irin zafi zafi kawai ce ya asafa ala yusuf sai ‘ya'ya da jikoki aka ji shi kai tallahi taftau tadkuru yusuf hatta ta kuna aradan au ta kuna min alhalikin kai dai yusuf a yusuf a shekara nawa da matsa sai ce a a inna ma ashku ba fi huzni ilallah wato ko da ka ji na faɗa da baki ba da kai nake ba fa Allah nake gaya wa shine abin da annabi yaqub yayi yana yin wannan kuwa sai ga za albasiru alqahu ala wajhihi fartadda basira masu cewa yusuf kaza ce to alam aqul lakum inni a'lamu min allahi ma la ta'lamun daga nan nake magana na sun yana jina kuma ya san shi na gayawa so da kaga kenan shubuha ce ake rikitarwa mutane a cewa sai an roki annabi sallallahu alaihi wasallam ta ina jama'a bai koyar da haka ba sallallahu alaihi wasallam wallahi bai koyar da haka ba kuma sabai su suka fi kowa fahimtar sa ukasha kirikiri udu'ullaha an ya ja'alani haka ya ce shi bambancin wanda ba shi ba ba lallai ne ya baka ba amma shi inda ya roƙa ma Allah zai baka an gane ko haka waccan shubha ai Allah ya ce walau annahum idzalamu anfusahum za'uka fastaghfaru fastaghfarullaha wastaghfara lahum ar-rasul ya ce ai an ji kaman sai yana ji a ce ne ma gafara shi ya faɗa ma yana jin salati abinda aka iyakance mai zai faɗa maka shi ya sani amma abinda ina ruwan annabi alaihissalam da suke cewa ko ina aka shimfida kyalle ke ya zo saboda haka dan Allah ma an masa mutunci ma ko babanka ne a gaice ko ko ashirin ya haifa rana ɗaya kowa ya tada hidima ya ce ya je gidansa ai kun hal da shi ballantana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana jin abubuwan da Allah ya so ya jiyar da shi musamman yi masa salati amma maganar ka je ka ce masa ya rasulullahi kana ji na ka gafarta min ta ina ko ka nema min Allah ya gafarta min idan da haka haka ne wallahi tuntuni sahabbai sun fi ka sanin wannan ba taba zuwa wani sahabi ya zo gurin manzo Allah zuwa yana cewa ya rasulullah ka ce ka gafarta mini eh da yana da rai kuka je sai nema muku gafaran kuma ya gafarta kuma shi ma nan istaghfar lahum rasul ya ce fa ba ta yi gafar lahum rasul ba istaghfar lahum rasul Allah kenan wa man yaghfiru dhunuba illa Allah a can najeriya akwai wani abuja wani shehi iya gafarta mutane amma an ba shi kuɗi wallahi ɗan kwaya aka zo da shi a make ya ɗan ɗebo kuɗinsa ya tuna a shi na shan kwayarsa ne wai za a yi hidima a masa gafara aka matsa masa sai ce abokan kai wai ya za a ce in ba shi kuɗi na wai shi ne ma na yi wa zunubin ne shi kenan akwai tauhidi ya ce shi ne wa zunubin ne kun ji ku da rai da hankali ba ya ce ai ba shi ne wa zunubin ba ko zaune suke da shi zai ga mai to to in ma zai ga mai he shi ma ya ga min ya ce eh ya ga min ya gafarta mu Allah ya gafarta mana Allah ya shirya mu wa tashtaki ila Allah ga Allah take kaiwa karatta sai Allah ya ce wallahu yasma'u tahawurakum Allah yana jin tattaunawa ku kuma zuciyar fa yake kallo ya san ita take fada yanzu nan Allah ne yake gaya mana tashtaki ila Allah ba ita tace mana tashtaki ila ba ba manzo Allah ne yake tashtaki ila a lokacin da take fadan maganar nan Allah take kallo jalla wa ala to so da haka yace wallahu yasma'u tahawurakum inna Allah sami'un basir Allah yana jin komai kuma yana ganin komai yana kallon zuciyarta sanda take fadan wannan alladhina yudhahiruna sai hukunci yazo wanda suka yi zihari minkum cikin ku min nisa'ihim ga matan su ma hunna ummahatihim dama ba yadda za a yi matarka ta zama babarka in ummahatuhum illa allahi ba ko ne uwayen su illa allahi waladnahum ba wanda suka haife su ba ila qauli ta'ala wa tilka hududullahi wa lil kafirin adhabun alim har zuwa fadin Allah cewa wannan su ne dokokin Allah kaga wani abu ne ya faru sai aya ta sauka da a ce Qur'ani ya sauka kafin faruwar abin ka kenan ba da wannan ba da wannan matsalar ake ba to so da sai da abin ya faru sai aka saukar da ayar sai zama duk wanda irin wannan ta shafe shi to shi ma ayar ta shafe shi wala tu'tabaru al-haditha sababan fi inzalil ayat ba a lura da cewa haditha sababin saukar ayoyi ce illa idza waqat fi hadi rasul sallallahu in ba hadisar a zamanin manzo Allah ta auku ba amma al-hawarith allati waqat fi uhud al-anbiya as-sabiqin amma abubuwan da suka dinga faruwa a zamanin annabawa da suka wuce wa qassaha Allahu alaina fil Qur'an kuma Allah ya gutsura mana labarin a Qur'ani min takdibil umami li rusuliha na karyatawar annaba manzanni da suke wa al'umma da suke wa annabawan su wa ma haqa bil umami mukadzibati min al-azab da abubuwan da ya dinga saukarwa wanda al'ummar da suke karyatawa kyakkyawa na azaba fala tu'tabaru hadhihi al-hawadith sababa wannan ba a kallon sa a matsayin sababi fi inzalil ayat wajen saukar da ayoyi wa kadhalika al-hawadith al-mustaqbala haka na abun da suke faruwa wanda nan gaba za su faru allati akhbarana Allah ta'ala biha fil Qur'an wanda Allah ya bamu labarin su a Qur'ani ka ahwali yawmil akhirah kamar halayen ranar alkiyama wa ma fihi min ni'im wa azab da abin da ke cikin ni'ima da azaba fala tu'tabaru hadhihi al hawadith min asbabin nuzul wa annama ba a kallon su a matsayin asbabun nuzul tariqu ma'rifati asbabin nuzul to to hanya ake sanin sababin nuzul yace la tariqa li ma'rifati asbabin nuzul illa an-naqlu as-sahih an as-sahaba babu wata hanya ta sanin sababin nuzul in ba abinda aka ciro ingantacce daga sahabbai ba alladina sami'u min rasulillah sallallahu alaihi wasallam wanda suka jiyo daga manzon Allah wa asaru inzal al ayat suka yi zamani da lokacin saukar ayoyin wa arafu makatara nabi inzaliha suka san abin da ke gwama da saukar ayoyin min al asbab na sababba wa ahwal da halaye wa mulabasat da abun da suke rikicewa musulmai قال الإمام الواحدي في كتابه أسباب النزول لا يحل القول في أسباب النزول بحالة متين يهي مغانا أكن أسباب النزول القرآن با إلا بالرواية والسماع سي الرويت أبن كما يجي mimman shahidu tan shahidu tanzil daga gurin wanda suka halarci lokacin saukar ayoyin wa waqafu alal asbab kuma suka tsaya suka san sababan cewa wannan sune sababan wa bahathu an ilmi ha suka bincike akan ilimin ta wa jaddu fi tilab suka kuma dage suka yi nema suka yi nace wajen at-tilab ala wazani fi'al siga ce mubalaga wajen neman abu wa yanbaghi at-tathabbut ya kamata mutun yayi taka tsantsan fi sababin nuzul akan sababin nuzul wa illa in ba haka ba dakhala alqa'ilu tahta qawli nabi sallama me fadan abin zai shiga karkarin fadin manzo Allah yace wattaqul haditha anni illa ma alimtu ku kiyayi kwasar zance ku ce ni na faɗa in ba abin da kuka san na faɗa ba fa inna man kadhaba alayya muta'ammida dan duk wanda ya shirga min ƙarya da gangan fal yataba wa maq'adahu minan nar ko ita da gurin zaman sa'uta wa man kadhaba ala alqur'ani wanda yawa qur'ani ƙarya bi gairi ilmin ba ilmi fal yataba wa maq'adahu minan nar ko ita da gurin zaman sa'uta malamai suka ce idan ka karanta qur'ani da ka fassara shi da ijtihadi an kai daidai ka shiga cikin nan in ku kai kuskure kuma ka shiga ɗaya gidan tsinuwar kuma ko ka yi daidai an tsine ma saboda ba a fassara shi da ka an gane ko na'am okay rawahu abu daud na'am wa kana salafu salih yataharrajuna min alqawli fi sababin nuzul magabatan kwarai suna taka tsantsan wajen wato at-taharruz ka dinga jin wato nauyin fadan abu ibn al-qayyim a cikin ayyalamul muwaqqi'in an rabbil alamin yace za a zo da fatawa wurin sahabbai a kewaye mutum saba'in kowanne ya ce je ka wajen wani ya fi ni sani je ka wajen wani ya fi ni sani kuma ya sani saboda gudun kada mutum ya je ya fada cikin haɗari Allah ka kiyashe mu eh saboda haka mutum ya taka tsantsan kamar yadda yan kwashi yan tasiri suke fassara Qur'ani fassara tsema kwashi kwarab kawai sai kawai ka ji ya fassara wa kanu zalimina ai kanawa azzalimai ne an aiko musu annabi wai wai mai tasina ne annabi wai kanawa zalimai ne sun kashe annabin Allah da Allah ya aika musu Allah kiyaye mu dai ba annabin mu bane ba to ai ga na katsina nan ma ga na katsina nan ma masa suka ko mu da ma wancan ba nan bane tunda mun samu mun bige shi
wannan hura ce ta ratsa eh suka hura ce hura ce au hura sha ban banza shi ne fi sababin nuzuli bi gairi ilmin in ba ilimi kakka faɗi magana akan sababin nuzul qala muhammad ibn sirin sa'altu abida tas-salmani na tambayi malam abida an ayatin min al-qur'an akan fassara wata aya fa qala sai yace ittaqillaha wa qul sadada amma fa ka ji tsoron Allah ka faɗi daidai ذهب الذين يعلمون فيما unzil أنزل القرآن fima unzil alquran sahabban da suka san akan me aka saukar da qur'ani fa sun tafi saboda haka ka gaya mun gaskiya wa mimman kana aliman bi asbabin nuzuli min as-sahaba ridwanullahi alaihim ajma'in abdullah ibn abbas mas'ud radiyallahu anhu a sahabbai cikin wanda suka zama tabbatattu wajen sun san sababin nuzul akwai ibn mas'ud rawal bukhari fi sahih radiyallahu anhu annahu qala shi abdullah ibn mas'ud yace wallahi na rantsi da Allah alladhi la ilaha ghairu wanda ba abin bauta bisa ga cancanta in ba shi ba ma unzila suratun min kitabillah ka kaf qur'ani ba a saukar da sura ba illa wa ana a'lamu aina nazalat face ni din nan wallahi na san inda ta sauka wala nazalat ayatun min kitabillah ba wata aya da ta sauka a qur'ani illa wa ana a'lamu fi man nazalat face ni na san in akan wani ta sauka akan wata magana sai ce kuma walau a'lamu ahdan inda na san wani a duniya a'lama minni bi kitabillah ya fi ni sanin alqur'ani tablughu al-ibil ya zama in taka da kafata ma ba zan iya zuwa gunsa ba sai na haura kumi na yi doguwar tafiya la rakibtu ilayhi zan hau abin hawa na je in tadda shi to amma ban sani ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ahabba an yaqra alqur'ana raddan falyaqra qira'atan min ummi abdi duk wanda yake so ya karanta qur'ani shakaf kama unzil to i karanta kira'ar ibn ummi abdi ita ce dai wannan asim kira'ar hafs an asim din duk da yake lokacin da shi shu'ba kamar da zamu gani yake cewa malam asim in a hafsu kai hafsu ma agolan gidan asim ne babar sa uwarsa ya aura sai zanto kuma ya dauke karatun gidan kamar kaluna da na biyu ko sai ya ce inna shu'ba yukhalifuni fil qira'a yani da nake dan gida kuma ga shu'ba yana saba min a qira'a sai ce da shi aqra'atuka bima aqra'ani bihi abu abdurrahman sulami an ali وأقرأت شعبة بما أقرأني به زر بن عبيش الأسدي عن ابن مسعود na karantar da kai kira'ar da sayyidina ali abu abdurrahman ya bani daga ibn mas'ud kai kuma kira'ar shi kuma wancin shuba kira'ar da ibn mas'ud ya karantar da wato zir ibn hubaysh ni kuma ya karantar da ni shi kuma shuba shi na koya masa an gane ko wallahu ta'ala alamu sai mu sallah ko mu dora